أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي أبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ذاك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درن عشرين جوات بالحجة إجراء عند محمد صلى الله عليه وسلم دمو لا غريب وثلاثين دجار wanda ya zo daidai da sha biyu watan oktoba dubu biyu da sha hudu miladiya jama'ar musulmi idan ba mu manta ba a jiya muna nan muna karatu a littafin usulul sunna wallafar al-imam ahmad bin muhammad bin hanbal wanda muke sharhin waɗannan nukubobi da ya kawo mana domin yin bayanin aqidan ahlus sunna wal jama'a a yau kamar yadda muka saba muna gabatar da karatu ne a cikin littafin sharh masail jahiliya wanda Salih bin Fawzan bin Abdullah Fawzan ya rubuta sai dai yau zan amfani da wannan lokaci insha Allah ta'ala a madadin wancan yau za mu karkare karatu a cikin wannan littafi na sharh usul sunna bi idnillah ta'ala muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana ga mota fatar wajen fahimtar daidai da karanta daidai da kuma yin aiki da abin da yake daidai jama'a musulmi da manta ba jiya mun tsaya ne a matsala wacce imamu ahmad yake mana bayani dangane da abin da ya shafi munafiki bayan ya gama kawo mana batu dangane da cewa duk mutumin da kaga yana kokarin sauyi daraja na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko yana jinsa saboda wani aiki da ya aikata a lokacin rayuwarsa ko yana yawan ambaton munanan ayyukansa wannan mutum ɗin bid'a har sai ya dawo daga baya ya dinga jin kai da su sahabbai ɗin sai ya rika jin kai gare su gaba ɗaya sai kuma zuciya shi ta kukuta gaba ɗaya gaba da zagin su sannan yake zuwa ya zama musulmi mumini wanda zai ci gaba da zama a sabon yan uwa musulmi gaba ɗaya a jiya mun gama tabbin wannan gaba ɗaya a yau za mu tashi ne a matsala ta arba'in da biyar a inda malam ahmad bin muhammad bin hanbal yake cewa wan nifaqu huwa al-kufr shi munafiki shi ne kafirci an yakfura billahi wa ya'budu ghayrahu shi ne mutum ya kafirce wa Allah ya bauta wa waninsa wa yubzara al-islam fi alaniya ya rika bayyana musulunci a fili مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك المنافقين التي أعلام منهم الله صلى الله عليه وسلم وقوله لكم فرنسا ليجي سوى ثلاث أبوه وبداؤكم من كن فيه فهو منافق دكا من لا تسامح لوحن تبعوا بداؤكم منافقين هذا على التقليد wannan muna ambato shi ne bisa kautatawa narwiha kama ja'at muna ruwaito waɗannan hadisai kamar yadda suka zo wala nufassiruha ba ma fassara su bal muna kawo su ne kamar yadda manzon Allah din ya faɗa wa qawluhu da farin sa da yake cewa la tarji'u ba'di kuffaran kada ku koma a bayana ku zamo kafirai bullalan batattu yadribu ba'dukum riqaba ba'din sashin ku yana dukan wuyan sashi ma'ana sashin ku yana yakar sashi kada ku zanto haka a bayana wannan shi ne dalilin da yasa ko da an samu mutum da rufin munafiki ba a kashe shi wa mithlu da fadin batun fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa idan taqal musliman bi sayfayhima idan musulmai biyu suka haɗu da takubban su فالقاتل والمقتول في النار وندا وندا يكشي ده وندا أكشي gaba ɗayan su suna wuta wannan hadisi suna imam bukhari da muslim tafsir da shi wa mithlu da kwatan kwatan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa sibabul muslimi fusuqun zagin muslimi fasikanci wa qitaluhu kufrun kashe shi ko yaƙar musulmi kuma kafirci ne shi ma wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim tafsir da wannan hadisi wadaci da kwadin ka tsarin Annabi sallallahu alaihi wa sallam man qala li akhihi ya kafir dukkan wanda yake wa dan uwansa ya kai kafiri faqad za'a biha ahaduhuma to lalle wannan kalmar za ta koma kan dayan dole ɗaya ya zanto shi zai ɗauki wannan kalmar ta kafirci imma wanda ya faɗa imma kuma wanda aka faɗawa wannan hadisi shi ma Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi wa mithlu da kwatan ka tun fadin sa man qala kufrun billahi tabarru'un min nasab kafir cewa ga kafir cewa Allah barranta ne daga dukkan wata nasaba wa in daqqa ko da ko wannan kafircin nan kan kan kafirci ne to a wannan yanayin mutum ba shi ba addinin musulunci ba shi ba wata alaka a tsakanin wannan shine abin da Imam Ahmad ya faɗa sai yace wa na'u hadhihi al-ahadith kwatan kwatan irin waɗannan hadisan da muka karanto gaba daya mimma qad sahha wa hufiza waɗanda sun inganta kuma an kiyaye su daga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna nusallimu lahu to mu za mu miƙa musu wuya cewa lalle waɗannan hadisan tabbas manzon Allah ya faɗe su وإن لم نعلم تفسيرها كودا بمسان فسر وأن حديثين بعد وزام توجيه كمال جدا من الله صلى الله عليه وسلم يكرم تبه ولا نتكلم فيها بزاي مغانا أتسوك با ميتاوي ممرقي معنا ولا نجادل فيها هكذا بزام رقي مسلم أكنس با ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت ba za mu fassara waɗannan hadisan ba sai dai kamar yadda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam la narudduha illa bi haqqi minha ba za mu taɓa mayar da waɗannan hadisai ba ba za mu taɓa yin watsi da su ba sai mun samu waɗanda suka fi cancanta mai riko waɗannan su ne bangaren da imam ahmad bin hanbal ya tattauna mana a wannan gaba wanda a jiya mun fara bayani dangane da hakikalin munafiki wanda muka ce asalin munafiki shine mutum ya zanto ya kafi cewa Allah madaukakin sarki ya bauta wa wani sa ko kuma mutum ya bayyana musulunci a fili amma kuma ya koyo kafirci a cikin sa a zuci yana nufin kafirci amma a fili zai ganci a cikin riga ta musulunci to kaidar munafinci ba sai mutum ya bauta wa wani Allah ba matukar da mutum ya cewa Allah ba sai ya bauta wa wani ba a wannan yanayin ya riga ya zama zindiki zindikin mutum kuwa shine wanda zamu zo mu fassara kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiya Allah ne da kusurci ya jikin sa fassara nan dan haka jama'a wannan ƙa'ida ce ta usul ta ahlus sunnah wal jama'a shine cewa munafurci kai tsaye ana jingina shi zuwa kafirci kuma yana ɗaukar ma'anar kafirci me yasa saboda ayoyin alqur'ani mai girma sun zo sun yi mana bayani dalla dalla dangane da halaye da kuma tabi'u'in na munafikai wanda bi idnillahi ta'ala za mu zo mu ainihin wato yin bayani dalla dalla a cikin wannan qadiya din insha Allah ta'ala kamar yadda jiya na fara kokarin kawo mana hujja cikin wannan littafi da wannan babban malami ya rubuta دكتور سعيد بن علي بن واقع القحطاني ألا مدى خصوصا في فاتا مشي أجيب يربط ومركز من سنة نور الإيمان وظلمات النفاق حسن إيماني بكم الدم سرنا منافق السنة المكاتي بيان يا جماعة بياني دنجني بأبن بيسا في واسو إيماني هي يزور كم مجال المنافق يفار بياني أبن سواه abin da ake nufi da munafiki a shari'a musulunci shine kamar yadda al-Imam Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirinsa yana cewa wan nifaq shar'an abin da ake nufi da nifaq da munafiki a shari'a musulunci kama qala Ibn Kathir rahimahullah kamar yadda Ibn Kathir ne Allah madaukakin sarki ya ji shi yake cewa an-nifaq huwa izharu هو إظهار الخير وإصرار الشر منافق شنو مسنيا بين الخير يقول الشر عندنا أنه الخير مسلم الشر كافر mutum ya bayyana a fili da su dai kamar kai ka ce musulmi ne kai ka ce mumini ne yana bayyana musuluncin a bayyane amma kuma zuciyansu kafirci dan akwai wurin da idan yaje ya haɗu da wasu daga cikin uwansa zaka ji an koma kuma ana kutsawa cikin mutunci ana faɗin miyagun maganganu dangane da addinin musulunci ne gaba ɗaya sai ki cewa huwa anwa sai mun da fiye ne shi gaba da cewa shi munafincin nan fa ya kasu nau'i na wani i'tiqadi akwai munafici wannan kudurcewa a zuciya munafici dangane da aqida wa huwa alladhi yaqulu sahibahu fil nar irin wannan munafikin wanda ake kudircewa a zuci shi ne munafikin da ke sanya wanda ke aiwatar da shi ya dawama a wutar jahannama Allah ka tsare sannan nau'i da biyu daga cikin nau'i na munafiki shine wa amali akwai munafiki amali wa huwa min akbari dhunubi shi wannan baya kai mutum zuwa ga kafirci sai dai ɗaya ne daga cikin kaba'ir dhunub manya manyan zunubai قال ابن جريج ابن جريج من سوى المنافق يخالف قوله فعله في منافق gaba ɗayansa aikinsa yana saba maganarsa an gane ko aikin munafiki maganarsa suna saba wa aikinsa zai zai ce maka baya kaza baya kaza baya kaza amma kuma a aikace zai ga irin aikinsa kenan وسره وسره وعلانيته هكذا شي منافقي ko da yauke sirrinsa yana sabawa bayyanansa wa madkhalahu makhrajahu hakanan masjidarsa tana sabawa masjidarsa wa mashhadahu maghibahu hakanan abin da yake halatta tare da shi ya sabawa abin da ke koyi a cikin zuciyarsa wannan shi ne tafsirin da malamai cewa munafiki na asali kenan da waɗannan nasoshi ne sai mu gane cewa a ce munafiki shine mutum ya ainihin wato ɓoye sharri a zuciyarsa ya bayyanar da alheri sai ya ci gaba da cewa wan nifaqu naw'ani shi munafiki da kake gani nau'i kala biyu akbar akwai nau'in na farko shine nifaqun akbar يخرج عن الملة وانك يستد مسلم لك مسلم وأصغر أقول من أبنك قرن لا يخرج من الملة وانك يستد يستد مسلم لك الدين المسلم kenan yayin da kaga mutum yana aiwatar da wani abu wanda ya saba wa da musulunci wanda abin da yake aiwatarwa din kai tsaye ƙaryata Allah ne kai tsaye ƙaryata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ko daga lokacin za ka sami ya yi cewa wannan mutumin munafircin da yake yi babban munafirci ne ba karami ba jama'a ina fata an gane domin za mu zo mu karanta za ku ji kamar yadda إمام ابن تيمية الحراني الدمشقي يبني بياني أثناء النفاق الأكبر إن شاء الله تعالى مارية ثانيا أبنبي مفهوم الزنديق منين معنى الزنديق؟ إنك سوان زنديقي لأجله domin ya kamata a matsayinka na ahlus sunna wanda kake zuwa jin karatu kullum kana ji malamai suna cewa wani zindiki ne me ake yi da zindiki na shi ne za mu ji abin da shi wannan malamin zai karanto mana yake a zindiku shi ne بالكسر من من من من الثانوية أو القائل بالنور والظلمة أو من لا يؤمن بالآخرة بالربوبية أو من يبطل الكفر ويظهر الإيمان شيء دي متمن da yake ɓoye kafirci ya bayyana imani a zuci bai yi imani da Allah ba bai yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma kuma yana bayyana mene yana bayyana imani ai suratul baqara ta wuta mana bayani akan sa aiko wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai Allah ya ce وما هم بمؤمنين فألا تنسميتا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون فألا تعالى نقصوا في قلوبهم مرض أبن بيجاسين ونن أسنه جكا تنسوا أو كي وتستمتاه فزادهم الله مرضا يكما ألا تعالى مستوجاءة وتستمتاه أنجاني أنه to ka'idar wannan sunan zindiki mutumin da yake boye kafirci a zuci ya bayyana imani a fili قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية ألا مدى تسجيه بأن كينا سوى الزنديق في عرف الفقهاء زنديق أيارما لمن فكه هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم shine nan irin munafiki wanda aka samu wanda ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan kalan munafiki wa huwa an yadhhara al-islam wa yubqina ghayrahu shine mutum ya bayyana musulunci tsara amma kuma yana koye wani musulunci a cikin zuciyarsa a cikin yadda kamar yayi imani amma kuma a koye yana kujinsa wani abu wanda ba imanin ba madafi misali mana mutumin da ya zai ce maka ma ai wannan qur'anin ma ba ai shi qur'anin Allah ya saukar ba yanzu wannan ne kace ne maka da zan gare ta Allah ko ba gare ta shi ba alƙawarin da yana kare alqur'ani an gare ta Allah ko ba gare ta shi ba yanzu wannan musulunci yake ko na addini na daban a'a ba dai musulunci ba sai dai wani addini na daban amma babu wani musulmi da zai iya buɗan baki ce wannan qur'anin an canza shi in dai musulmi ne na gari ba zai ce maka wannan qur'ani an canza shi ba ko an cire surori ko an cire wasu ayoyi ko an yi kaza an yi kaza ina fata an gane kai tsaye saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da sahabbansa duk lokacin da aka yi masa wahayi yakan kira su su zo su zauna ya karantar da su sannan kuma ya umarci masu rubutawa su rubuta a rubutu to kaga a nan wurin mutumin da zai zo su maka to ai wannan abin kawai dai an cuci mutane ne an yaudare su wasu mutane ne kawai suka suka canza addinin nan ma mu addinin ma ba ma asalin wancan addinin bane ma ake yanzu an zo an tattauna komai kaga wannan kamar kana nuna cewa ne Allah ta'ala bai dauki alƙawarin zai ba zai da addinin su kariya ba bai dauki kuma alƙawarin zai da Qur'ani su kariya ba muna buga misali saboda abin da so sun yi jama'a jama'a an gane wannan ko ko kuma na daga cikin mutum ya kayyata wata aya daga cikin ayoyin Qur'ani Allah ta'ala ya ce ya yi alƙawarin zai shigar da dukkanin wanda ya mutu da imani ina aljanna sai kuma sai kake ƙarya ne Allah baka isa ba ai sai ka ɗaukar da shi to kaga anan an ƙaryata Allah ko ba ƙaryata shi ba an ƙaryata Allah ko da kana ganin kai a wurin ka kira za ka iya ganin abun ƙaramin abu amma wallahi ba ƙaramin abu bane jama'a an gane wannan ko yawa shi malamin ibn taymiya ya gaba da cewa sawa'u ɗaya ne abqana dinan min al-adyan sabil al-yahud wal nasara aw ghayrihim aw kana mu'attilan jahidan lis-sani ɗaya ne shi wannan mutumin zindiƙin da ake magana a kansa shin ya riƙi wani addini ne daga cikin addinai kamar addinin yahudawa ko addinin kiristoci ko waninsa ko ko a'a ya kasance mutum ne mai kore mai kore abin da ya tabbata a cikin addinin musulunci yana ma mutum samun ubangiji wal mi'ad sannan mutum ne wanda yake ainihin wato mutum cewa akwai makoma akwai tashan kiyama wal a'mal salihah ko mutum ne wanda yake mutu akan aiwata aikata ayyuka na gari an gane wannan ko wannan shine mafhumul zindiq a wajen da yawa daga cikin malamai shine mutumin da ke bayyana musulunci a fili amma kuma menene shi kafiri ne addinin yahudawa shine addinin da ake kokarin canza littafin Allah addinin zuwa kenan Yahudawa ko mun san kowa ne mu Abdullah dan Saba ai mun san shi ko menene shi eh da Yahudi ne to kaga mutumin da yazo yana so ya ce maka ai Qur'anin ma an canza shi sayyidina Usman ya canza sayyidina Abubakar tun daga zamanin aka fara canzawa Umar shi ma yazo yayi Usman shi ma yazo ya canza aka birkita gaba ɗaya abin aka ce wata suratul wilaya aka yi wani kaza da kaza yanzu abin da yake sun nuna maka gaba ɗaya ta habban nan manzon Allah bai mutu ya bari ya bar su alhali yana yarda da su ba ina fata an gane domin jama'a zai yiwu Allah ya ce zai kare littafi ko ba zai ba zai halitta mutanen da za su kare wannan littafin ba zai yiwu ba zai yiwu ba to idan mutum kuma ya je ne musulunci kenan kaga sai dai kuma addinin ne yahudanci ko na ne ko na kiristanci dole ka zaɓa ɗaya cikin waɗannan yahudawa dai mun sani su ne masu yuharrifuna kalima min ba'd mawadi ko an mawadihi ko min ba'd mawadihi a dauki wannan a kai shi nan a dauki wannan a dawo da shi nan a fasara qur'ani kuma da son zuciya zunzurutun son zuciya a ce maka ai aya kaza da Allah ta'ala yake cewa marajal bahrain min taqiyani ana nufin wani da wani ne aiki an gane ko irin waɗannan tafsirai waɗanda suke ba mahallin su bane yanzu insha Allah ta'ala sai dai an sabo ta gaban insha Allah ta'ala to kenan anan kaga da yawa daga cikin malamai suna cewa ma zindiki ya fi kafiri musiba haka nan azabatu a lahira ta fi ta kafiri ta fi mutumin da ya rayu a kirista ko a bayahudi mutu a bayahudi saboda mene su sun kafircewa Allah kuma suna kokarin kawar da mutane gaban bin mene da barin bin hanyar Allah kamar yadda imani ke karuwa jama'a haka nan kafirci yana karuwa saboda a cikin tauba Allah ta'ala yana cewa innaman nasi'u ziyaratun fil kufr kun gani a ce akwai ziyada fil kufr haka nan Allah ta'ala yana cewa allazina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azab ma kanu yusirun wa inna sukasu wa Allah suke kawar da mutane suke kare mutane da barin bin hanyar Allah za mu ƙara musu azaba sama da azabar da muke mutane saboda abin da so kasance suna aikatawa na ne na barna jama'a an gane wannan ko ko saka babu wannan shi ne to don haka ashe munafiki a cikin addini ya fi kafiri wa addinin ma illa gaba daya har gwara wanda ka sani kafiri ne tsantsa ya fito ya cuci da ba mutunci yake ne to wannan kam ka san sai da zaka nufa amma wanda yayi sun yi rigar musulunci kura da fata akuya ya ga akwai matsala dan zai haifar da addinin matsala sama da shi wancan wanda yake ba kan addinin ba dan duk hanyar da zai bi wajen kokari da cewa ya batar da mutane to jama'a zai bi wannan hanya an gane wannan ko yawwa kuma mafiya yawan irin waɗannan waɗanda za ka same su masu bin wannan manhaji na zindiƙancin nan za ka same su mafiya yawan su jahilai ne jahilai ne kawai ɗan bid'a masu san bin son zuciya ne kaɗai jama'a an gane wannan ko yawwa wannan shine abin da ibn taymiya ya fassara wannan da suna az-zindiq kamar yadda muka magana a baya mun ce munafinci ya kashi nawa kashi biyu akwai i'tiqadi wanda shine an-nifaqul akbar munafincin da mutum ke kudircewa a zuciyarsa yana kokarin ya bayyana musulunci a fili ya kuma ɓoye kafirci a cikin zuciyar shi muka ce munafinci na biyu muka ce wannan na farkon shine ya fitar da mutum daga mene daga musulunci muka ce na biyu shine mene nifaqun amali nifaqun amali wanda shine wanda aikin ka ne zai sa a rika maka zaton cewa kai anya wannan akwai wani nau'i na munafici tare da shi ina fata an gane to irin wannan kuma bai fitar da mutum daga musulunci sun irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatun man kunna fihi fa huwa munafiq idza hadatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana mutumin idan yayi zance zai ƙarya idan yayi alƙawari zai saba haka nan idan an ba shi amana zai ne zai yaudara an gane wannan ko to dukkanin waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda suna cikin wannan to sai malamin ya zo yana ƙoƙarin mana maganar to menene faƙun asba inda mun zo maganar munafirci ko to menene babban munafirci sai ce annifaqul akbar huwa an yadhhara al-insan al-iman billah shine mutum a fili ya bayyana cewa yayi imani da Allah wa mala'ikatuhu da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da kuma rana ta ƙarshe wa bil qadari khairihi wa sharrihi haka yana bayyana cewa yayi imani da kaddara alherin sa da sharrin sa wa yubqina ko wa yubqinu ma yunaqidu zalika amma kuma a boye a boye yana kudurce abin da ke warware waɗannan imani da Allah da mala'iku da rana ta ƙarshe da komai da komai da muka ambata an gane ko wa yubqinu ma yunaqidu zalika kullahu yana koyi abin da ke warware wannan dukansa aw ba'dahu ko kuma wani sashin sa wa hadha huwa an-nifaq alladhi kana ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam irin wannan munafiki shine munafikin da ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nazala al-qur'an bi dhammi ahlihi wa tafsirihi shine irin munafikin da qur'ani ya sauka yana zargin masu yinsa kuma yana kafirtar da su وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار كما قرآن يضي بعد الأبار سوى وأن متان بمتن وأن مغنر ما لم يزاف يشرفنا في ذات جامع العلوم والحكم واللفر ابن رجب الحنبلي رحمه الله يسلب بركة وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هكذا ابن تيمية يا أنبت بعض صور النفاق الأكبر wani nau'i na tura da kuma yanayin babban munafurci wani iri yake faqala yake cewa فمن النفاق ما هو أكبر ما يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار daga cikin munafurci akwai wanda yake babban munafurci mafi girma wanda ma'abocin aiwatar da irin wannan munafurci din zai dawwama a ƙarƙashin wutar jahannama ka nifaqi Abdullahi bin Ubayy wa ghayrihi kamar irin munafircin Abdullah bin Ubay bin Salul da walinsa bi an yujra takdhib ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sai da mutum zai bayyana ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karara aw duhud ba'd ma jaa bihi ko kuma yayi mutum wani sakin abin da manzon Allah ya zo da shi ko yana alqur'ani ko wani abu daga cikin sunna mun ji abubuwa guda nawa kenan a rika lissafa abubuwa guda nawa kenan abubuwa guda biyu ko yau aw ba'dahu ko kuma yayi musu wani sashi daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi aw adam i'tiqad wujud ta'atihi ko kuma mutum ya kudurci cewa ba ma wajibi bane ayyukan manzon Allah da'a aw al-musirra bil qitab bihi ko kuma mutum ya rika jin daɗi yana farin ciki saboda musulmin addinin musulmi saboda wani abu da ke faruwa da musulmi mutum sai rika jin daɗi a zuciyarsa saboda wata musiba ta faru da musulmi an rijaye su a wurin yaƙi wata musiba ta ta same su na rabuwan kai sai rika minna awul musa'atu bi buhuri dini ko kuma kaga mutum yana yana jin haushi haɓaka da addinin musulmi ke samu irin ci gaba da sunan manzon Allah take samu kaga mutum yana kokarin mata gaban kasa ana kokarin fatar da mutane da barin mun hanya ta kwarai wani au zalika da kwatan kwatan wannan mimma la yakunu sahibuhu illa aduwwan lillahi wa rasulihi wanda yake sa ma'abocin aiwatar da irin wannan ya zanto makiyin Allah ko makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وهذا القدر كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم كثير منا يا كتن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما زال بعده هكذا أبايا من الله ما إرم ونن كلنا من أبوك يقول بحي الزاقل بل هو بعده أكثر منه على عهده صلى الله عليه وسلم ابن تيمية كيف أبايا من الله ما إرم ونن من أبوك يا ديوان جماعة قبها كبني na'am to ku duba irin wannan sannan ya kawo magana Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Abdul Wahhab yana cewa fa amma nifaqu li'tiqadi amma kaga munafikin kudir cewa a zuciya wa huwa sittatu anwa nau'o'i ne guda shida wa kadhibur rasul sallallahu alaihi wasallam na farko shine ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أو تكذيب أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو قرية ونساك أبن منهم أن لا يجوز أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم هو كما إن منهم أن لا يجوز متين يجينا إن منهم أن لا يجوز كما يبدأ أتفهموني زنديتي هنا سوى لقد أصبحت يا رسول الله لقد أصبحت يا رسول الله حين حين تركت الدنيا ولم تولي أحد أبن لك سوى manzo Allah kai da kudi kai da kudi yayin da kamar duniya ka yi kowa da shugabancin ba ka hada ba yanzu Allah wannan yana kin manzo Allah ko yakin sa maki manzo Allah ne kuma kin sa wannan an gane wannan ko aw al musirra bil khitabiyin rasul sallallahu alaihi wasallam ko ko mutum ya rike farin ciki ya rike murna saboda addinin musulunci ya samu wata matsala أو الكراهية بانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم وقوم في ذلك كامر شيء قبا لنسرة لأجين من الله لا يجسام هنا قال إذن أبن لا يجسام وصول قصر في مثال يقسم ذلك مع أفغانستان أفغانستان قصر بلا شيء ميلي شبيع مسلمين هو أما da Amerikawa suka zo sun haka ke da su ne eh da shi aka hada baki musulmin kwarai zai haɗa baki da yahudi sai dai ɗan uwanwa ɗan uwansa da yahudi to yanzu mulkin ƙasa yana hannun suwa ne yana hannun suwa ne ina fata an gane da ƴan uwansa yahuda suka anka sai suka ba ƴan uwansa yahuda haka aka yi an gane ko ahlus sunna ko sun su ne abin farauta a ƙasa su ne abin akati ka duba ƙasar Syria abubuwan da aka dinga ƙasar Syria ƙasan Iran sai da tura sojoji da makamai akan aje a yaki ahlus sunna kada a bari a cikar da gwamnatin shi a ƙasa ƙasar Lebanon ƙungiyar Hezbollah ita ma ta fi da sojoji waɗanda ta tura a ƙasar Syria su je su taya su yaki su taya ƴan shi an yaki aka aka je aka dinga kashe musulmi ahlus sunna da Allah wannan addinin annabi Muhammad ne addinin suwaye ne Yahudawa yanzu dukkan kasin da aka yi kaji an ce an kama wanda masa hukunci hukuncin kisa ko la kai kotun shari'a mutum ko kotun yayi ne kotun yaƙi na duniya ka taɓa jin wannan an musu amfani haɗa chemical weapon an kashe ka taɓa jin ƙarin maganar tun da yan uwan ne suka yi ka ji an rasa abin an shuru amma a nan misira ne aka sami shugaban ƙasa ne zaɓar shi aka yi amma wai ya taɓa tsoron ra'ayi an zo an yi overthrowing din gwamnatin nashi an yi juyin mulki wata ƙasa ce za a ji mulki a Amerika su basu ruwa amma yanzu ya yi juyin mulki kuma an zo an yi zaɓe kuma shi ya ci tun da shi ma karanta watan Amerika ne shi ma ɗan Yahudawa ne a wannan faɗin da aka yi na baya bayan da Falasɗinawa wanda aka yi a cikin watan azumi Falasɗinawa ƙungiyar Hamas suna ƙoƙarin ba kan kariya don yadda har da Isra'ila ke kawowa. an ta kashe mutane a nan a nan yirin gaza haka za ga abin ya kuma kamar kwallo kamar kwallon kafa yanzu da suna da sun suna kan mutum suna kallo ana saka musu bom ana saka su wani likita arni daga kasar belgium ya taho zai shiga falastin domin ya je ya taimaki waɗanda aka juna su ya zo zai shiga ta kasar misira misir ka hana shiga ta wannan hanyar hanyar filin shigar isra'ila aka hana shi ne shiga kasan domin ya ke da shigar sinawa kayan abinci da jama'a suka kawo za a shiga musu da shi na taimako sun hana kai saboda yaron nan gudawa ne a wuri wannan basuran haka ya ƙara koma ta isra'ila isra'ila suka buɗa da hanyar da ya shiga in falasini zai ke da shi in ma ka ji mutum yanzu dan allah wani irin wani irin ido za mu kalli musulunci a wannan yanayi yanzu dan allah musulmi zai wancan aikin da wancan yi na'am ina fata an gane to kaga a wannan yanayin mutumin da ya hana ma a taimaki wanda yake masa doki ne dan Allah yanzu nan baya jin farin ciki rushewan addinin Annabi Muhammad yana ji yana jin daɗi a ranka ba abin da mai daɗi an gane ko awal karahiya ko kuma mutum yanzu yana jin haushi saboda addinin manzon Allah ya samu ɗaukaka وهذا الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار mai irin wannan aikin to lallai yana ɗaya daga cikin waɗanda za su dawoma a can ƙasan wuta Allah ta'ala ta wani su zama a kudu wannan shi ne man fassara da waɗannan malamai suka yi dangane da annifaqul asghar sai na biyu shi ne annifaqul asghar karamin munafiki wa huwa annifaqul amali wannan shi ne munafiki na aiki wa huwa an yuzira al-insanu alaniyatu alaniyatu صالحا ويبطل ما يخالف ذلك شنو mutum ya bayyana aikin kirki a fili amma kuma a zuciyar shi baya nufin aikata aiki na alheri yana koyi abin da yake sabanin wani wa usul hadha nifaq tarji'u ila hadith Abdullah bin Amr asalin wannan shine ke komawa zuwa ga hadisin da Abdullah bin Amr dan As ya rawaito Allah madaukaki ya kara miki yadda وعائشة رضي الله عنها بطمان عائشة ألا ترى مسجدة وهي خمسة أنواع شكم وين نوع إن منافل كرني نوع ذو بداية أولا نفرق شيء أن يحدث بحديث لم يصدقه به وهو كذب له وهو كاذب له شنو مثل يغير بعد الأباد الأباد لا تثبت بالسواقيان إذا منافل كرني أكثر ka zo ka isiro labari kana baiwa da kana ba da labari akan abin da baka ji wa gani ba wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman zunubi jama'a ina fata an gane kuma ya daga cikin kiran ƙarya biyu na wa Allah in ya tabbata wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna min asral kira yana daga cikin mafi kirkiran ƙarya an yara al-insanu aynahu ma lam taraya mutum ya nuna wa idaniyansa abin da irinsu bai gani ba ya ƙirƙiro wani labari wanda bai ji bai gani ba shi ma ya sama bayarwa na ƙarya to wannan munafiki yana shiga irin wannan yanayi ثانيا نبي إذا وعد أخلف إذن القول في سابع وهو عيان عين يعني سابع القول كما كسب دين نفرق شيني أن يعيب متين القول ومن نيته ألا يفي بوعده amma daga cikin niyyar da ya koyi abin sun shi ne ba su wannan alƙawarin ba kuma ba a haka da ke kai alƙawarin za ka yi kaza amma alhaq a zuci ba ka yi niyyar cika wannan alƙawarin ba wa hada asarru alqal qul mal yake wannan shine mafi sharrin sabawa mafi sharrin sabawa da mutum ne alƙawari walau qala da mutum zai ce af'alu kaza insha Allah ta'ala aidin kaza insha Allah ta'ala ومن نيته ألا يفعله أما لقضية يقول سبب كلام غريبا كان كذبا وخلفا ومن يازم قريان ومساق القول هذا أي شيء بيع الكتب قاله الأوزاعي إمام الأوزاعي يفتوان نبي شيء أن يعد ومن يده أن يفي ثم يبدو له mutum zai alƙawari yana son ya cika alƙawari yayi mutum ya cika alƙawari ثم يبدو له سن في بين مكة بقبايا سوى كأس كالعور من فريجة فيخلف من غير عذر له في الخلق في فاقة باتر له الأذر باتر له الأذر كربطي بن يسال شفاب ومن القول شنو إذا أكشن إذا خاصم فجرى وان إذن أتى الهشومة في فاجر ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا abin da ake yi da fadilci a nan shi ne mutum ya ƙeƙasa ƙasa ya juya wa gaskiya baya ya masa zaman yan marina yana ji yana gani da su ne kidi hatta ya tsira haka ba ku har sai wannan gaskiyar gaban to ƙarya zuwa wurin sa sai ai kaza din nan ƙarya ne da dinga dogewa akan wannan wallahu haqqan har barna da zan so take gaskiya ko ƙarya da zan so take gaskiya wa hada mimma yad'u ila kadhibi irin wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke ja yake jan mutum zuwa ga aikata ƙarya nau'i na hudu ida'a hada qadara idan aka kulla yarjejeniya da shi da alkawari aka ba shi amana sai yaudara ولم يبلغ العهد برزق القول ذا والقدر حرام فيكو يدرى حرام في كل عهد بين المسلمين وغيرهم هذا كان كانون القول له كل هذا كان كان المسلمين قوة ولو كان المعاهد كافرا كودا ولا كل القول اللي في أرمي تواجدين إذا انت كي القول اللي في تأييد فكتا مرة خامسا نبيا القيادة في الأمانة شيء mutum ya yi yaudara a cikin amana an ba ta amana sai ka cinye wannan amana fa'iza tumina almuslimu amana idan aka aka amince wani musulmi wata amana falwajibu alaihi an yu'addiha abin da yake wajibi a kan shi shine ya mai da wannan amanar zuwa ga ma'abokin ta inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu بالعدل جماعة لا نهنكو سوا شنو مالك وعاصم أبن في قروان فيه الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية شيء من منافنتي ينا كوما واني زوا بسابا وفيلي بكوما قولي kai wani abu a fili wanda ke cewa kana da kirki ne amma kuma a zuciyarka kana nufin kai yaudara ko sabanin abin da kudu wa ikhtilaf al-qalb wal lisan karamin munafiki shi ne ranto harshen ka ya kaba wa zuciyarka kana faɗin kaza a harshen ka amma ko zuciyarka ta kudu wani abin da ba wa ikhtilaf al-dukhul wal khuruj ya zama masjidanka ta saba masjidarka ولهذا قال طائفة من السلف saboda haka ne ma wani sashi daga cikin magabata na ƙwarai ke cewa khushu'un nifaq أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع مالتي قد كان كل شيء إرنا منافسي إني مسلم فقد في ساسنا وكمان نجيب ورا الله وليس بخاشع أما ما نجيب ورا الله بس ذاك مؤاملة يكون في كايكوكا أن قال ونكو فيما نأتي وهذا النفاق لا يخرج عن الملة إن وانا منافسهم لا يستدر في تأديب المسلمين فهو نفاق دون نفاق وان منافقتي وان بيقي أيهم من منافقتي سوى حديث عند عبد الله بن عمرو بن عاص يرويه النبي صلى الله عليه وسلم من سوى أربع من كن فيه كان منافقا خالصا duk ɗabi'u guda hudu idan so kasance tare da mutum wannan mutumin ya zama tsantsan munafiki wa man kana fihi khaslatan wanda kuma akwai wata ɗabi'a guda ɗaya tare da shi منهن لجسين وطنن ذاك للشافاء كانت فيه خصلة من النساء حتى يدعها لنا لو تقضيها إن إيه تمنا فقيها فيها برمنا تبيها بي نفقوا إذا حدث كذبا إذا زي ذلك زي قيا وإذا عاهد غدر إذا أتقل القوي التي في ورور في يوزرة وإذا وعد أخلف idan aka yi alkawari da shi sai ya saba wa idza khasama fajara idan aka yi mutu da shi sai ya fadi ya wuce iyaka ya tsaure wa kayyajin saboda kuma hadisin abi huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayu munafiqi salatu ayu munafiqi guda nawa ne alamu munafiqi guda nawa ne uku ne idza ada idza haddatha kadhaba idan zai yi magana zai yi kariya wa idza wa'ada akhlafa idan zai yi alkawari zai saba وإذا أتمنى خان إذا أكي مني أكي القول في سيني إذا أتى من سوى السيد جرى أن قال أنه سوى to akwai bambanci tsakanin wancan munafincin karami da babban ko ko babu eh akwai bambanci an gane ko bambanci na farko shine wancan na farko din babban yana fitar da daga musulunci wannan karamin kuma baya fitar da daga menene daga musulunci an gane ko sannan babban munafiki shi kuma ana yin shi ne ba a ɗabi'a ba ne a kan me ake yin shi a ƙida ne ƙudurcewa ne shi a zuciya an gane wannan ko yawwa sannan babban munafiki shine irin wanda ke sanya ma'abokin yinsa ya dawama a wutar jahannama a can ƙasa wutar jahannama idan ya mutu da ciwo ba kan wannan wanda kuma ƙaramin munafiki za ka ba zai saka dawama a wuta ba ila sai dai an maka azaba zuwa wani lokaci kuma abin da kai ka shiga aljanna da rahmar Allah na ɗauki sarki an gane ko sannan bambanci na gaba shine babban munafiki jama'a yana da wahala da mutum da ya bari abu ne mai wahala wanda yake da ainihin nifaqul i'tiqadi ya tuba ya bar wannan munafiki ina fata an gane malamai ma sun yi saɓani nan yana duk tubansa shi mutumin da yake irin wannan in ya tuba za ka tubansa wasu malamai suna gani cewa in ma dai ya tuba to zai tuba tsakanin da Allah kai amma kada ku kuskura ku amince da shi ina fata an gani eh ya tuba to tsakanin da Allah ya je tuba amma ka ko da shi ka ku yayi ka tsatsowa cikin kuna ba shi mutani kuna girmama shi kuna musu wasu abubuwa daga nan sai ƙara samun dama akan wasu ya ƙara ƙasar da su jama'a an gane wannan ko na'am jama wannan na ɗan yi mana takaitaccen bayani akan wannan saboda mu gane cewa ya bambancin munafiki yake kuma wanne ne ke kai zuwa ga mene kafin cikin da imamu ahmad ya ce mana wan nifaqu kufrun ko munafiki shine ne ne kafin jama an gane wannan ko Allah ta'ala ya dace da mu shine nan kamar yadda imamu ahmad ya faɗa yake cewa ثلاث من كنا فيه فهو منافق ذكر من لا تفاريش تجيب بداره ومنافقين هذا على التغليظ والنقوم أتى تلتفتكا قوم خاوته نرويها كما جاءت ولا نفسرها زام بتني كما يد تزوب زام فالصرابة وقوله صلى الله عليه وسلم دفن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض كذا كوما كافرين فتسوء بيانا sashin ku yana yana yakin sashi yana kashe sashi wa mithlu da kwatan kwatan fadan sa sibabul muslim fusuqun ko wajen zalta al muslimani bi sayhihima fal qatil wal maqtul fi an-nar haka nan da fadin sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun hazwa inda nake son mu dauka shine inda ce wa na'u hadhihi al ahadith da kwatan kwatan irin waɗannan hadisai مما قد صح ولم تكبر ترجع في انجنتا وحفظ كما ان هي معنى فان نسلم مثل ما جاءت مو زاوي قوياني جوال نقوشهم وان لم نعلم تفسيرها كل مسلم فسر وان حديثين با ولا نتكلم فيها بزاني مغنغنو أسين سبا ولا نجادل فيها سنن بزاني جاية للشباب ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت مو بذا نفسر وأن حديثا بسيطة ما يدستغو لا نردها إلا بلا حق منها بذا نتقوى في رسوبة في رئيد موسى من وأنا ستستيسنت من أي شعور من بعد جماعة dan haka kowa zai je tsora kansa akan mizani ya gani wani irin abu ne ke kudin tsawa a zuciyarsa na aiki kuma wani irin aiki shin filinka ya saɓawa ya saɓawa sirrinka ko ko sirrinka ya saɓawa filinka a cikin dukkan ayyukan ka mu'amalanka sai kowa ne ya je ya duba ya kasa misali Allah ta'ala ya dace da mas'ala ta gaba shine malamin da tattauna mana game da imani da aljanna da wuta cewa aljanna da wutan nan wasu ababuwa abubuwa ne guda biyu waɗanda Allah ta'ala ya halicce su da kuma hukuncin dukkanin wanda ya mutum aljanna da wuta yanzu idan an ce akwai wani akwai mutumin da ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah amma kuma yana mutum yana mutum wuta da aljanna take mamaki ta sa'a anya kuwa akwai ina fata an ga duk abin da jama'a da sun kawo sun ce sun kawo maka hujja akai to lalle akai jama'a an gane wannan ko na'am malam ya gaba da cewa muna matsala ta nawa ne yanzu na ما ليس والجنة والنار مخلوقتان الجنة da wuta da kuke ji da kuke ji su waɗannan ababen halitta ne guda biyu qad khuliqata kama ja'a an rasulillah sallallahu alaihi wasallam an riga an halicce su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani a hadisin da yake cewa dakhaltu jannata na shiga aljanna fara'aytu qasran sai naga wani makitin gida hadisin da yake cewa ya ga wannan gidan gidan sai na Umar ne har ya ga wata mata ta fito tana aula a waje ko har yake cewa sai dai sauri ya kawo da kai saboda ina jin tsoron kifin Umar sai na Umar ya kalli manzon Allah ya tabba manzon Allah akan irin akan irin kazan yin kifi ya manzon Allah akan irin kazan yin kifi ya fashe da kuka wannan ke nuna maka cewa sai na Umar dan menene dan aljanna ne a nan duniya amma sun ce ba su yarda ba su dan ne أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة كيف كيف وين تنباع وين جنجيكم كما دوا والحيايا زبير في الجنة طلحة في الجنة عبد الرحمن في الجنة كيف وين تنباع والحيايا رسم أنا جنة وأنا وقال أنت لا تنجيك أنت الجنة الله تعالى يتنين ورأيت الكوثرة سنكم أنا قاعد الكوثرة wannan tafsirin da muke magana a baya ko mun yi bayani akan wannan tafsirin ba sai mun ƙara bayani ba wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim sarwaye shi wa qala'tu fi jannati haka nan na leƙa gidan aljanna fara'aytu aktharu ahliha alfuqara sai daga mafiya yawan ɗin aljanna talakawa ne waɗanda ba su da ko titi wannan hadisi ma Imam Bukhari da Muslim sarwaye shi wa qala'tu fi an-nari sannan kuma na leƙa wuta fara'aitu aktsaru ahliha an-nisa sai daga mafiya yawan ɗan wuta mata ne an gane ko wannan kuma ne bukhari ne ke sarwato shi faman za'ama annahuma lam tukhlaqa dukkanin wanda ya cewa aljanna nan da wuta Allah madaukakin sarki bai halicce su ba fa huwa mukazzibun bil qur'ani to wannan ya qayyata al qur'ani وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا لا تعرف حديثا من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار ما أحمد وانا مجمع بانا طمعنا ما يأي إيمان لو تنزع الجنة كل ياتي بأعرفه با تقاقع با ما تسلمكو to ba na tsammani irin mai wannan ƙidir ma yana imani cewa akwai aljanna da ita wannan matsala ce ne zaman kanta wacce malamai sun ta tattaunawa a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ne akan cewa Allah ta'ala ya halitta ne aljanna da kuma ne wuta kamar yadda Allah ta'ala yake cewa menene إن الذين اتقوا آمنين إن الله تعالى يقول وقل الحق من ربكم كما كفائد السيارة غيرهم أبيدهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وان يسوي إيماني وان يسوي مجري يكافر فيه إنا أعتدنا للظالمين نارا حقيقة من كان بمساعدة الظالمين أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسوي الوجوه سنة الله تعالى فدعوا شيئا عنكم هنا فدعوا شيئا مني هنا شيء وإن جهنم لموعدكم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم لكن الله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لكن الله تعالى بقينا كم فقط وأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر ذاتنا أولي الله تعالى مجال سوى هد أبنتم لتموت لا تكسر فإنهم لآكلون منها فمالون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون kaga ba wanda ma zai ɗaya ta jahannama sai wani sai mutum ne an gane wannan ko yaqufuna bainaha wa bain hamimin an suna tsawafi a tsakankanin wutar jahannaman da wani ruwa mai tsananin ƙuna mai zafi mai makon ƙuna shi ne ani wanda wasu malamai suka ce wannan cikin yake wutar jahannama tun ran da aka halitta duniya ta daura su ta tun daga ran da aka halitta duniya aka halitta wuta aka tsoro wannan cikin yin duk ta farfasa kuma in mutum ya rasa wannan ruwan Allah ta Allah ta sani a wani wurin Allah ta'ala ya mana magana cewa ɗan wuta suna da mene hukumai ma a cikin wuta ko walahum maqami'u min hadid idh al-aqlalu fi a'naqihim was-salasil yushabun fil amin thumma fil nar yusjarun da ayoyin da yawa a cikin Qur'ani da jama'a يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ayoyi da yawa manta qur'ani to dukkanin mutumin da yayi jahila akwai ita to wannan ya karyata qur'ani aqida ko ta ahlus sunna wal jama'a shine mutumin da ya karyata aya ɗaya ta alqur'ani ta kiri qaulan wahidan wannan babu sabani a kai qaulan wahidan mutumin da ya saba yace shi wannan aya fa bai jira ita ba qur'ani to wannan mutumin kafiri ne ko yace ai an zare wani ba san qur'ani to shi ma wannan kafiri ne saboda yana yana zargin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bai cika ne ba bai cika manzanci sa ba ina fata an gane kamar da shi karantawa ya ayyuhar rasul balligh ma unziya ilayka min rabbika fi aliyyin wa in lam taf'al fama ballaghta risalatan tak wannan qur'ani in shi ake ne Allah ta'ala ta kai ne haka kai kina karantawa ka je ka dinga kudubar da aka yi ta yau da kabe za ka taɓa irin wannan ayoyin da ake wani cikta kuɗawa jama an gane wannan ko yau to annabi sallallahu alaihi wasallam sannan aljanna ai ba su muhammada ba ko aljanna ga nan ko ina وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة للمتقين أو نور لكن تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا جاسنا ديوا آية برجت أسنى القرآن من الجرمى مثل الجنة التي وعد المتقون لرزق فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى جاتنا نئمومي من من تأتنا القرآن بالجمع شنو الإمام محمد بن شوى كل مسلم ليه مسلم شوى أقي الجنة هو أقي وتاء تولى مسلم أرمي باتي باء الدين المسلمين يا قرية القرآن يا قرية حديثا من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كان أنه shi yasa hange masa tabbata yace wa qalatu fil nari fa ra'aytu kaza wa kaza wa qalatu fil janna fa ra'aytu kaza wa kaza da kuma ma manzo ana ya tabbata labari kamar yadda muka karanta a wadannan hadisi din an gane wannan ko sai mas'ala ta kaji a cikin wannan littafi din insha Allah ta'ala malam yake cewa wa man mata min ahli al-qibla muwahhidan dukkanin wanda ya mutu daga cikin ma'abota sallah masu kallon gabas suna yin sallah موحدا يا مسلم لنا من كأيت ألا دبوتا يصلى عليه كذائر صلى ويستغفر له كما ذا أنيما متغافر ولا يحجب عنه الاستغفار كما بذاء شيء بجيشي دبره استغفاريا an gane wannan ko ma'ana ba za a kange mutane gabarin maka neman masa gafara ba ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه كما بذاك إيه ما تصلى بإذن يا متي سبود ونزلي يا أيكتا صغيرا كان أو كبيرا babban zunubi ne ko karami matukar bai kai kafirci ba to ba za a ce ba za a ji abin shi ba zama an gane wannan ko mutum ne mutu yana shan giya ya ce ba za masa janaza ban ya mutu la aqida ta sunna shine idan mutum ya mutu yana aikata zunubi sagiran kana أو كبيرا تزائم الصلاة أمره إلى الله تعالى الأمر فجباء ينقوم والنزوع بأن ملك سنتي آخر رسالة وأن شيء يسمون رسالة الإمام أحمد بن حنبل يسوى والحمد لله وحده dukkanin godiya za ta bata ga Allah shi kadai wa salawatuhu ala Muhammadin wa alihi wa sallam taslima sannan kuma salatinka ta tabbata ga Annabi Muhammad da iyalan gidansa da aminci mai yawa wannan matsala din ta ƙarshe inda malam yake cewa jin sallah ga wanda ya mutu ka'ida shine dukkan wanda ya mutu matukar aka sani cewa mai ɗayan ta Allah da bauta ne me ya kamata a yi masa a yi masa kira kuma a biya masa sallah a nuna masa kuma ne gafara an gane ko yawwa wanda mun karanta cikin kitabun ahkamul jana'i cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon al'amari ada in yabi sallah sai tambaya hal ala sahibikum hal ala sahibikum daynun akwai bashi akan dan uwanku idan suka ce akwai sai manzo Allah ya ce to sallu ala sahibikum ku yi wa dan uwanku sallah ni ba da sallah ba ina fata an gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan amma daga ƙarshe ya zo ya rayuwa su ne masu ko da mutum yana da bashi aka yi masa sallah ne amma za a nemi wanda zai zai ɗauki hamala ne wanda zai ɗauki nauyin biyan bashi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah an gane wannan ko amma duk mutumin da ya ya bayyana karara cewa zindiki ne shi mutum ne ne zagin sahabban annabi mutum ne mai karyata alqur'ani mutum ne mai karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jama'a ba za a masa sallah ba ba za a yi masa sallah ba saboda ka'ida ce Allah ta'ala ce wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabri duk mutumin da ya tabbata cewa yana karyata Allah da manzansa yana aikata wasu munanan ayyuka to tabbas wannan mutumin lalle kan ba za a masalla ba ko da ya mutu saboda wancan aya ta ce tauba saboda sallah akan munafiki wanda munafikin sa ya bayyana karara da wanda kafircin sa ya bayyana karara to bai halatta ba addinin musulunci an gane ko amma ko da mutum ya mutu yana bid'a za a masa sallah jama'a mutumin da ya mutu yana yin bid'a bid'a da ba ta fitar shi daga ni ba daga musulunci ba wannan idan ya mutu za a masa sallah jama an gane wannan ko kada ka ce to ai an ma faɗa maka zuwa ka ce to ai dan bid'a ne rasu to da haka kawai ni ba zan ba to kuskure kai wannan ba aqida ban ahlus sunna aqida da ahlus sunna shine matukar mutum yana aikata wani zunubi bid'a da yake aikata ne ne kabira ce ko kabira ce daga cikin kaba'ir zunub to anan zaka je kai masa sallah kuma zaka roƙa masa gafara amma wanda ya tabbata cewa munafiki ne shi eh wanda ko a wurin janazar ma za ka ga wasu abubuwa ne huda ake yi to kaga sai ka ce nan ba da kai ba ina fata an gane ba da kai ba Allah ta'ala ya mana kamo da kasa jama'a wannan shine karshen karatun wannan risala tun da Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal kuma dukkanin godiya ta tabbata ga Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu da yin ayyuka da abin da muka karanta a wannan littafi ya kuma ba mu ikon kiyayewa ya kuma tsare mana imani wanda muna roƙon Allah ta'ala kuma ya ƙara wadata mu da malamai waɗanda za su ke karantar da mu addinin Allah da kuma fahimtar da mu sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka ka sanar mu abin da zai amfane mu ka amfanar da mu abin da ka sanar mu sannan tsare da ilimi ne amfani da wanda ke son yin amfani da wannan dama in faɗa mai kuma cewa insha Allah ta'ala sati ne zuwa asabar da lahadi insha Allah ta'ala duka za mu karatu ne a cikin littafin musamman masail jahiliya za mu ci gaba da wannan karatu din har zuwa ɗan wani lokaci gabanin mu sai littafin da za mu karanta an gane wannan ku a mu samu wani littafi da za mu karanta ba don dama kamar da malaye magana cewa sun so samu ne a samu wani littafi na usulul da'wa kuma kuma labaran da aka fara kafin wani littafi kuma kan yi wannan yake bayan an gama usul sunna kuma a nemo wani littafi ko da karami na usulul da'wa yadda ake kiran mutane zuwa ga addinin Allah a sa littafi ko da guda ɗaya ne a gama karantawa ina gama karantawa daga nan kuma sai ya fara karatun littafin hikmatu min at-tarikh ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقتل الحسين رضي الله عنه wannan shi ne insha Allah ta'ala ta ɗauki da fatan abin da karanta ya zama daidai Allah ta yi tarayya a cikin da wanda kuma ni kuskure ina roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana gaba ɗaya bukatun mu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya mana اللهم سيد بهذا العلم أركاننا ونور به قبورنا واشرح به صدورنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بعلمنا وجه غيرك اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بعلمنا وجه غيرك اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم اقض عنا جميع حوائجنا اللهم اقض عنا جميع حوائجنا اللهم اقض عنا جميع حوائجنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والفوز بالجنة والنجاة من النار واحفظنا من كل مصيبة في كل يوم وليلة وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك